إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدس بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بتقوى الله عز وجل والصمت والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فالقرآن الكريم هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض جعله الله هدى للمتقين ونورا للمرتشدين من أخذ به واستمسك كان على هدى ومن هجر به ومن هجر ومن هجره ضل ما كان حديثا يبترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهذا ذكر مبارك أنزل الله أفأنتم له منكرون وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون ومن صفات عباد الله المتقين أنهم يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ويتدبرونه ويعملون بما فيه ويتذكرون به ما يسله في أمورهم الدينية والدنيوية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا الكتاب كلام الله تبارك وتعالى أنزله إلى البشرية هدى ونورا وفرقانا وضياء فيه خيرهم وفيه سعادتهم إذا هم أخذوه وأملوا به وفيه شقاؤهم وهو إذا هم تركوه هو خير كتاب على وجه الأرض هذا الكتاب خير كتاب منذ خلق الله الأرض وإلى أن يرث الله الأرض لم يوجد كتاب كهذا الكتاب قط أقسم رب العزة قسما وهو الصادق تبارك وتعالى بهذا الكتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال العلماء فيه عزكم ومجدكم إن أنتم أخذتم بهذا الكتاب عباد الله كتاب الله فيه خيركم أو فيه كبر ما قبلكم ونبع ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل كتاب أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم كبير وتمت كلمة ربك سركا وعدلا أي من أكباره فليس فيه خبر كاذب وعدلا في أحكامه فليس فيه حكم جائر وهو وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم فمن سار عليه كان على صراط المستقيم من قال به صدق ومن أم ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الكتاب من قرأ حرفا منه فعند ذلك عشر حسنات مثال الفاتحة فيها مئة وخمسون حرفا إذا قرأها فإن تقرأها فلك ألف وخمسمائة حسنة أمة القرآن هذا الكتاب حياتكم وعزتكم وخيركم إن أنتم أخذتم به أمة الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أمته إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفي أيامنا هذا هجر كثير من الأمة هذا الكتاب وأصبح القرآن لوحات تعلق على الجدار وزينة تزين بها المكاتب والديار وملصقات, وملصقات توضع على السيارات أما أن يكون القرآن دستورا وشريعة وإطار لحياتنا فقد تركنا ذلك وهجرناه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرة من أعرض عنه فإنه يهمل يوم القيامة وذرة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye Allah ka samu cikin shiryoyin bayinka haka nan wanda ya bata ba za a samu ya shirye da shi ba ina shaida da ku cewa babu an bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne kuma jakada ne na allah wanda allah ya turo shi da alkur'ani da addinin musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayan uwana cikin addinin allah ina yi wa kaina wasici da ku mu tsaya kan bin dokokin allah sirran wa alaniya mu kiyaye dokokin allah matukar kiyayewa domin hakan allah ta'ala ya umarce mu kuma yi wasiya da wanda suka gabace mu akan kiyaye dokokin allah a duk yanayin da ka tsanci kanka ciki bayan Allah yan uwana cikin addinin Allah fiskoki masu albarka da annashuwa yau juma'a muna sha biyu ga watan sha'aban hijira na da shekara 1442 kutubar mu ta yau za ta tattauna game da mafi girma cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar a bayan kasa shine alkur'ani da irin kambamawa da Allah ya masa da kuma martaba da Allah ta'ala ya wa ahalin shi wannan littafi da kuma tsira daga duniya har lahira matukar an yi riko da shi da kuma halaka daga duniya har lahira matukar ba a yi riko da shi ba da kuma irin sakamakon waɗanda suka ƙaurace masa a rayuwarsu ta duniya a matsayinsu na musulmi irin kaico da za su yi ga a duniya kafin su je gaban Allah gobe alkiyama mu sani ya ƴan uwa shi alqur'ani mai girma shine habalullahi al-mamdud minas sama wata igiya ce ta Allah wanda ya sako ta tun daga sama har zuwa ƙasa duk wanda ya kama ta yi riƙe zai tsira duk kuma wanda ya sakaci bai yi riko da wannan igiya ba to ba zai tsira ba kamar yadda dan abbas yake cewa da Allah ce wa atasimu bi hablillah hablillah ce huwal qur'an haka dan abbas ya fassara wancan aya din saboda qur'ani igiya ce ta Allah wanda ya sako ta tun daga lauhil mahfuz har zuwa ƙasa dandanin ƙasa da muke rayuwa a ciki duk wanda yake so ya tsira ya je ya samu Allah lafiya kalau to yi riko da wannan igiya a dukkan al'amarinsa na rayuwa riko ga wannan igiya shine tsiranka sake da ita da watsi da ita kuma shine halaka dan adam to wannan shine matsayin alqur'ani a gun musulmi dole ne in kana so ka tsira a gaban Allah ka yi riko da shi cikin dukkan harkokin al'amarinka na rayuwa gida da waje wadata da talauci lafiya da jinya inda aka sanka da inda ba sanka ba cikin damuwa cikin farin ciki dukkan musulmi haka ake so ya rike alkur'ani shi yasa sahabbai musamman Umar dan Khattab da wasu daga cikin sahabbai ake cewa idan ransu ya ɓaci ko hankalinsu ya tashi to ana karanta musu alkur'ani kamar an zuba musu ruwa a kansu qur'ani ya zama kamar remote control nasu kenan duk in an ce wa qafun inda al'aya duk inda aka karanta musu alkur'ani to shikenan magana ta kare domin maganar Allah ita ce gaba da magana kowane ɗan adam a cikin ƙasar mu sani cewa Allah ya sanya shi wannan littafi nasa ya zamto shiriya amma ga masu tsoron Allah hudan lil muttaqin a farkon bakar Allah haka Allah ya tabbatar zalikar kitabu la raiba fi ce hudan lil muttaqin shi qur'ani shiriya ne amma ga masu kiyaye dokokin Allah kuma qur'ani haske ne ga wanda suke neman shiriwa zuwa ga addinin Allah zuwa ga aljanna duk wanda ya riko da alqur'ani ya kasance kan hanya madaidaiciya iyakan shiriya har zuwa gidan aljanna duk wanda ya kaurace alqur'ani ya bata ya bace wa tafarki madaidaici Allah ta'ala yake cewa shi alqur'ani bai zamto kirkirarren zance ba dukkan wata magana a duniya to in ka bi ta akwai yiwuwar ta zama daidai ko ba daidai ba shi yasa qur'ani aka ce masa qata'iyyus subut ne shi ba zancen wanda ya inganta wani bai inganta ba ko malam wani ya inganta wa malam wani ya ce bai inganta duk babu qur'ani tun daga sama har ƙasa haka yake ba wata aya ɗaya da aka ce muktalafun fil ulama babu ita duka haka yake daga sama har ƙasa shi yasa Allah ya tabbatar ma kana hadisan yuftara qur'ani ba kirkirarren magana bace ba magana ce min rabbil alamin walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi daga siffar alkur'ani iya gaskata duk abin da ya zo bayansa kamar a taura linjila zabura da sauran littattafai wa tafsira kulli shay qur'ani iya bayani filla filla dalla dalla a dukkan al'amarin da kake da bukata a kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma faradna fil kitab min shay babu wani abu da aka yi sakaci face an yi bayanin cikin alkur'ani akwai wata mata mushirika a wancan lokaci sai ta zo da niyyar wai za ta yi wa manzan Allah ta tsiye ta ƙure shi cewa a manzan Allah ka ce duk abin da ake nema akwai a Qur'ani yace eh yace to yanzu tana so ta samu masa guda ɗari to alkama ko shinkafa na mudu nawa za ta nema ta ta aikata masa ɗari ko abin da ya kama da wannan tana so a karanta mata aya a ce adadin mudun alkama kaza ko shinkafa zai ba da adadin masa kaza da sauransu haka take bukata a jawo aya a karanta mata manzon Allah sai ya ce a kirawo masa masu sana'ar masa sai yake tambaye su cewa yanzu adadin masa kaza irin me za a nema ya kawo ba da adadin masa kaza ya suka faɗa masa in manya ne gashi in ƙanana ne gashi sai ce to ga amsar ki ta fito sai ta ce ayar qur'ani nake so a karanta a bani amsa sai manzon Allah ya ce Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun qur'ani ne ce tambayi ma'abota sani kan al'amarin da kuma ku da fahimta su masa ba sana'ata ba ce bayi nake ba amma qur'ani ya nusar da ni inda zan nemo ilimin to qur'ani haka ki sa umar dan katsabe yake cewa ko raƙumin su zai ya bata idan ya zo ya dau alqur'ani ya bude sai ya gano inda yake domin tsabar nutsuwarsa da imaninsa da gaskatawa da yau alqur'ani to haka ake so qur'ani ya zama agon kowane musulmi qur'ani shiriya ne rahama ne amma ga masu imani Allah ya samu na ciki Allah ta'ala yana cewa shi wannan ƙur'ani zikirin mubarak wani ambato ne na Allah mai tarun albarka ƙur'ani Allah ya ambace shi iya da albarka albarka ma ba 'yar kaɗan ba albarkan alƙur'ani ba ta ƙirguwa ba ta ƙididdiguwa daga cikin irin albarkar da Allah ya ajiye ƙarƙashin wannan littafi dukkan mahaifi kowane da ya riƙe ɗa ko 'ya har ya je matsayin haddace shi wannan littafi na alkur'ani mai girma to Allah ta'ala tukwicin da zai bashi a kiyama shine zai sa a yi rumfa ɗauko kayan gidan aljanna a yi musu ado su mahaifan mahaddatan alkur'ani tun kafin a sa yan aljanna aljanna za a yi musu wannan ado isa wani malami ke cewa fa ma zannuka bin najli inda jazaihi to me tsammanin girman ladan shi mahaddacin qur'ani abun Allah tunda mahaifansa ga irin ta gomashin da Allah ya yi musu to shi kuma wani irin martaba Allah zai bashi sai aka ce ulaika ahalullahi wa safutul mala su ne ahalullahi su ne ulaika almuqarrabun su ne kusa da Allah su ne addab da al'arshin Allah to waɗannan shi ne irin martabobi da Allah ta'ala ya ajiye a wannan littafi mubarak anzalnahu wanda Allah ta'ala ya saukar da shi littafin ga annabi kuma ga al'ummar musulmi duka Allah ya ce yanzu za ku ke inkarin abin da ya zo ga Qur'ani yanzu kuna inkari ne dukkan sakon da ya zo daga ciki ba za ku yi imani da shi ba qur'ani ya ci gaba da ce mana Allah yana cewa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik shi alqur'ani daukakan ka ne zikir ne sharaf daukakan ka ne ya rasulullah kuma daukakan al'ummar ka ne alqur'ani martabar mu ce dukkan musulmi qur'ani ya daga masa daraja qur'ani ya masa riga ya masa jamfa ya masa gari ba abin da na martaba da kima da qur'ani bai ma ba a matsayin ka na musulmi zikirun laka wa liqaumika ɗaukakan ka ne ya rasulallah kuma ɗaukakan al'ummar ka ne daga cikin siffofin bayin Allah na kwarai masu kiyaye dokokin Allah to aikin su ya tuluna haqqa tilawati suna karanta alqur'ani matukar karantawa ba su mai da karatun qur'ani sai azumi ba sai ramadan a'a a duk lokaci suna karanta alqur'ani yatluna haqqa tilawati matukar karantawa suna bibiya inda ba su gane ba a dora musu inda ake buƙatar aiki su jaddada aiki su imani to dukkan wanda yake su wannan siffa ta tabbata gare shi sai ya dawo ya rungumi alkur'ani ya karanta amma da yawa daga cikin al'ummar yau sun kaurace alkur'ani ba sa son karanta shi ba sa son yi masa hidima da wahala kuma alkhairin duniya da lahira ya tabbata a karkashin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa wa yatadabbaruna bayan sun karanta suna tadabburin ayoyinsa suna aiki da abin da ke cikin alkur'ani din kuma suna wa'azi da shi dukkan al'umma wanda ta kangare take da kishirwar wa'azi take da buƙatar faɗakarwa da tunatarwa to su bayin Allah suna tunatar da ita da alƙur'ani a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira a ƙur'ani fadakir bil ƙur'ani mane kafu wa aid a yi wa'azi da alƙur'ani amma wanda yake jin tsoron narkon azabar Allah a gobe kiyama kitabun anzalnahu ilayka mubarak a wata ayin Allah ke cewa littafi ne da Allah ya saukar gare ka mai tarun albarka ƙur'ani Allah iya maimaita wannan kalma iya da albarka marar iyaka wanda Allah ya ce ya sako da domin ku dinga tadabburin ayoyinsa kuma domin ma'abota hankali su wa'azanta su wa'azantu da abin da ke cikin alkur'ani ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ke cewa ba wa'ansu mutane za su haɗu da ɗaki a cikin ɗakunan Allah kamar masallatayya kenan suna karanta alkur'ani littafin Allah suna mudarasarsa a junansu face Allah ya saukar musu da nutsuwa dukkan masu karatun alkur'ani da ikilasi to manzon Allah ya ce Allah sai ya saukar musu da nutsuwa dukkan wata bagamniya ta duniya to Allah ta'ala sai ya kare su daga ita nutsuwa ce daga Allah za ta same su daga nan kuma Allah ta'ala ya lullube su da rahama a sa mala'iku su kewaye shi wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah ta'ala ya dinga ambata su wane dan wane dan wane a can fadan Allah a karkashin al'arshin Allah za a dinga ambatan sunayen mutane ba fa masu karatun alkurani ba wanda suka zauna suke sauraron alkurani irin wannan martabar manzon Allah ya tabbatar Allah zai musu to akwai inda zaka je a duniya a yau ka samu irin wannan kima babu isa yanzu ka duba yadda mutane suke ta kodayi a dinga ambatan su a fadojin sarakuna ko ofisoshin manya-manya gwamnati da sauransu a ce an kama sunan wani an ambacewa ne to sai ka tuna rabbil izza shine zai sa ambace ka a can fadarsa akan ka zauna kana jin alkur'ani kuma ba za ka biya ko kwabo ba ba mai ture ka ba mai cewa ya ka kawo permission za ka shiga cikin gunda za a yi karatun ƙurani duka babu ba lokacin da za ka zo masallaci ga alfi babu gashi nan majalan ko ina malaman kamar nema suke su zo ku zo ku zo a karantar da amma al'umma ba sa yi sun kaurace alƙur'ani sun kama duniya kuma kama wadda ba za ta yi musu rana ba mu sani cewa wannan littafi zancen Allah ne kalamullah ƙur'ani duka maganar Allah ce Allah ne yake magana kai da shi kana jinsa anzalahu ila bashariya wanda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani zuwa ga 'ya'yan adam hudan wa nura qur'ani shiriya ne kuma haske wa furqana qur'ani ya zo iya rarrabe mana halal da haram ƙarya da gaskiya sunna bid'a shirka tauhidi dukkan wani dunkulallen abu da ba a gane ba qur'ani iya zuwa iya raba shi a gane mai kyau kuma a gane mara kyau wadiya qur'ani haske ne fihi khairukum wa sa'adatukum qur'ani a cikin sa akwai alkhairunku akwai cin nasararku a duniya da lahira amma idan kun yi riko da shi akwai tsiyataka da halaka idan kun yi watsi da qur'ani ba ku rike shi ba huwa khairu kitabin ala wajhi al-ard shine mafi alkhairin dukkan littafin da Allah ya saukar a bayan ƙasa tun daga at-taura linjila zabura sufi ibrahim dukansu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba qur'ani gaba ɗaya shallake su gaba ɗaya wa muhaiminan alai qur'ani ya kumshe duk abin da ya gabace shi kuma shi qur'ani wata falalarsa da martabarsa dukkan littafin da Allah ya saukar ya bashi durushin ya bashi lokaci at-taura ta gama aiki lokacin da annabi Isa ya zo zabura ta gama aiki lokacin da annabi Dawud ya tafi sufi ibrahim sun gama aiki lokacin da annabi ibrahim ya tafi linjila ta gama aiki lokacin da manzon Allah ya bayyana amma shi ƙur'ani ba zai gama aiki mai laƙiya nisa kuma wancan lokaci sama da shekarar dubu da ɗari hudu ayoyin suka sauka sun yi daidai da wannan lokacin a yau da hijira ta kai shekarar dubu da ɗari hudu da wani abu idan an karanta ma wata sai ka ce yanzu Allah ya saukar da ita domin mu'jiza ta alqur'ani kuma ita wannan duniyar da za ta kai shekara biliyan a gaba to qur'ani zai daidai da wancan lokacin ba littafin da ya samu wannan ta goma shin abun Allah ba qur'ani ba shi yasa khairu kitabin ala wajhil ard shi ne mafi daukakan littafi da Allah ya saukar a bayan ƙasa qur'ani shiriya ne kuma shi wannan littafi a Allah ta'ala ya bar shi ya zama gado gare mu ila an yi sallahu al-arda har zuwa lokacin da Allah zai rade kasa ba a samu wani littafi kamar wannan littafin ba domin girman littafin ya yan uwa Allah da kansa ya rantsuwa da alqur'ani yayi rantsuwa da shi rabbil izza aqsama bi hadha kitab yayi rantsuwa da wannan alqur'ani yace innahu laqur'anun karim yanda bayani yake innahu damiru sha'an lam din da lamul qasam yace wannan alqur'anin wallahi kamar ka kaddara haka Allah yake cewa innahu la qur'anun karim abun karatu ne mai tarun girma mai karamci fi kitabin maknun asalin littafin ya lauhil mahfuz asalin sa daga lauhil mahfuz aka ciro shi zo gidan duniya shine fi kitabin maknun fi aslihi la yamassuhu illa mudahharu Allah bai dauni shafe shi ba mai tsarki yasa malaman alqur'ani suka ce kai in ba dalibin qur'ani bane to ba a yadda ma ka dau littafin su kana da alwala haka suka faɗa amma an kai ɗalibin alƙur'ani ne an baka dama kana da tsarki ka ɗauke shi amma kawai kai ɗan shan ruwan tsuntsaye ne ga ƙur'ani to sun ce doka ce kar ka ɗau ƙur'ani sai kana da tsarki sai kana da alwala domin la ya masu ilal mutahharu wa'ansu kuma suka ce a'a ba a yadda ar ne taɓa ƙur'ani ba domin ba shi da tsarki shi sanar wa ma'ana wuyan duka wannan da yake lafiya a ƙawar ulama tanzilu min rabbil alamin sun ce sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah ubangijin duniya gaba ɗaya ƙur'ani Allah ta'ala ke cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum na saukar muku da littafi zuwa gare ku a cikin littafin akwai ambatonku a ciki ma'ana huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi haza Allah ya ambaci sunanku musulmai a cikin alqur'ani akwai ambatonku cikin alqur'ani sai Allah ce ba za ku hankalta bane duk irin wannan labarin da Allah ke bawa game da wannan littafin ba za ku hankalta ba malamai suke cewa fihi izzukum a cikin littafin akwai buwayarku wa majdikum da girmanku amma in antum akasun bi hadal kitab har in kun yi riko da alqur'anin wajen aiki littafi ne ya bayin Allah fihi khairu kabaru ma qablakum idan kana so ka ji labarin yadda ta kaya annabi nuhu da mutanansa annabi hud da mutanansa annabi salihu da mutanansa annabi lutu da mutanansa annabi sha'aib fir'auna da annabi musa ka koma alqur'ani zaka koshi da wannan labarin kuma labari na gaskiya laqad kana fi qasasihim ibra li'ulil albab dukkan ba annaban da ya gabata da wani da wani jabberin kafiri to qur'ani ya kama labarinsa turyan turyan har halakarsa sai da qur'ani ya faɗa ba kuma kai ma tun kana ciki kai tun ma kafin ayi aure tsakanin mahaifi da mahaifiya qur'ani yake bibiyan ka zaman ka na ciki sai da ya bada labari fitowar ka duniya sun masabila ya sara sai da qur'ani ya bada labarin fitowar ka duniya reno walwalidatu yurdina auladahunna renan ka sai da qur'ani ya bada labari in ma uwa da uba arabu qur'ani ya ce a nemo ta ta shayar in bata yadda ba qur'ani ya dika zuwa wajen yaye ya dika ya dika qur'ani har kabari sai da kai ka ba abin da ya bari naka to yanzu zamu saka shi da wannan littafi dukkan abin da muke bukata muke kishirwa sai da qur'ani ba mu labari dukkan wani wanda ya shahara da alkhairi a baya qur'ani ya zo da labarinsa wanda ya shahara da tsiya qur'ani ya zo da labarinsa fa kullun aka zana bi zambi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akazatu sayha wa minhum man kasamna bihi al-ard wa minhum man aghraqna sai ana ce ma kana Allahu li yadhlimahu dukkan al'ummatan baya sai da Allah ya ba mu labarin yanda ya halaka su kai su karshe to wannan shine khabru ma qablakum wanda suka gabace ku akwai labarin su al-qur'ani wa nab'a ma ba'dakum wanda za zo bayan kuma akwai labarin su wa hukuma ma bainakum akwai hukuncin da ke hukunta tsakanin wasariq wa sariqatu azzaniyatu wazzani kaza da kaza da kaza duk qur'ani yazo da na hukunce hukunce in za a yi aure mahaifa ga matsayin su kasuwanci gashi bashi gashi duka gashi yanda qur'ani ya ce zo na yi huwa al-fasl qur'ani shine mai rarrabe komai da komai innahu laqawlun fasl qur'ani magana ce rababbiya qur'ani ba cakuɗe ne a ciki wa ma huwa bil hazl ba in gauza cikin alqur'ani in ya ɗauko wannan labarin sai ya dire shi in ya ɗauko ku duba wata hikima ta alƙur'ani da ya zo magana bashi sai aka ɗauko aya guda ɗaya wanda malamai sun ittifaƙin tafi kowace aya tsawon karatu a ƙur'ani sai aka yi magana bashi ana tiki ayar magana bashi ta ƙare kuma ya ɗauko magana aure tiriyan tiriyan ya gama aka ɗauko maganar biyayya gaba hifa aka gama duk abin da kake da kishirwa ƙur'ani baya cakuɗi ne a cikin shi kitabun uhikimat ayatu Allah ya ce littafi ne da muka hikimtar da ayoyinsa akwai hikima mai tarin yawa cikin ayoyin alkur'ani suma fussilat sannan muka rarraba daki daki sai Allah ya ce min ladun hakimin khabir daga gwani mai hikima ko mai iya bada labari shine Allah wa tamad kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangiji ga sun cika shine alkur'ani ya cika da adalci kuma ya cika da gaskiya sidqan wa adala tammat sidquhu wa adaluhu qur'ani ya cika adalcinsa ya cika kuma gaskiyarsa ta cika man akada ai fi akbarihi labarin qur'ani gaskiya ne ba wani labarin da riya ne ko ba daidai ba cin ko muktalafin fihi babu wa adl fi ahkamihi dukkan hukunce hukuncensa gaskiya ne fa laysa fihi hukumun ja'ir ba wani hukunci za ta yi zalunci a ciki wa huwa zikrul hakim qur'ani shine ambaton Allah wanda ya cika da hikima siratal mustaqim tafarkin Allah madaidaici fa man sara alaihi duk wanda yake tafiya kan alqur'ani to iyakan tafarki madaidaici zuwa ga aljanna man qala bihi sadaqa duk wanda yayi magana da alqur'ani yayi gaskiya wa man amala bihi ujira duk wanda yayi aiki da alqur'ani za a bashi lada wa man hakama bihi adala duk wanda yayi hukunci da alqur'ani yayi adalci wa man da'a ilayhi hudi ila siratil mustaqim wanda yake kira ga alqur'ani to za a shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairinku man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya koyi alqur'ani kuma yaje yake koyar da shi wannan littafi a uwa mazan Allah ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya a alƙur'ani iya da hasana kuma wannan hasana za a linka ta gida goma misali fatiha suratul fatiha da muke karantawa a sallolinmu tana da harafi guda ɗari da hamsin fiha mi'a wa kamsuna harfa tana da harafi guda ɗari da hamsin idan ka kammala karatun fatiha to za a baka lada adadin lada guda dubu da ɗari biyar kuma ladan Allah ne ya san nauyin sa ya san girman sa al'ummar alqur'ani wannan littafi rayuwar ku tana cikin sa daukakan ku tana cikin sa labarin ku yana cikin sa alkhairin ku duniya da lahira na cikin sa mu sani ya bayin Allah duk da wannan albarka da alqur'ani da alkhairai masu yawa amma sai da manzon Allah ya je ya faɗa wa Allah ƙaran wa'ansu mutane daga cikin al'umma duk da wannan girma da daraja da kima da Allah ya wa wannan littafin da ma'abotansa amma ma'aikin Allah sai da ya kai ƙarin wa'ansu daga cikinmu wajen Allah ya ce ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ubangiji wa'ansu daga cikin mutane sun rike wannan alqur'ani abun kauracewa ba sa karanta shi ba sa zama gunda ake karantawa ba sa aiki da shi ba sa kaunarsa ba sa kaunar ahalinsa musamman a wannan lokacin namu ya uwa da yawa daga cikin al'ummar nan ta kaurace alqur'ani ba ta san sa wa asba alqur'ana lawhatun ta ta'allaka lil jidar qur'ani ya zama decoration kawai ka je daki mutum ga aran rataye qur'ani ko wani office ɗinsa ko wani abu ko bayan motarsa da sauransu amma a zauna a karanta a yi aiki ya gagara al'umma ya zama zina ya zama ado ya zama abin decoration ya zama abin tallatawa da yawa wa'ansu aka suka mai da alqur'ani a yanzu amma ya kuna alqur'an dastoran wa shari'a amma qur'ani ya zama kundin tsarin mulki mu zama shari'ar mu ya zama abin da zake juya rayuwar mu faqad tarakana zalika wajarnahu mun kaurace ya wanda mun hijirar sa gaba daya kuma abin da za a duba yanzu kenan ana ta producing mahaddatan alqur'ani a dinga yayan makarantu ana ta yayewa amma ina tasirin yake a cikin al'umma ina tasirin yake karatu iya nan kamar zai fito da kansa yau amma babbar matsalar ba ma taɗa bikin karatun cikin rayuwar a yanzu a gari ɗaya sai a samu mahaddatan da a wata ƙasar ma babu su a wata ƙasar ma gaba ɗaya babu su to amma ina tasirin mahaddatan da ƙur'anin a cikin mutane da ƙur'ani ya zo lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ta cika da ayyuka na gargajiya da shirkoki amma da ƙur'ani ya zo sai shirya su kitabun anzalallahu ilayka litukhrijal nasa min adh-dhulumati ila nur wanda suke gaba a je suka dawo suka sulhunta a yau masu cin haram je suka daina mazinata suka daina dukkan wani aiki na annab alfasha da wani aiki da shari'a ba ta yadda ba qur'ani ya zo ya sa an daina to amma yanzu kullum ko mummunan aiki ne yake bayyana ga qur'anin ana karantawa ana ta samun mahadatan alqur'anin da yawa a kowane bangare amma kuma mummunan aikin yayi yawa sata ta yi yawa fashi yayi yawa zinace zinace sun yawa luwatsi yayi yawa cin riba da rashawa da cin hanci sun yawa a cikin mutane to ina tasirin alqur'ani alqur'ani kawai mun mai da shi da kureshi ne kawai amma mu dawo mu yi aiki da shi idan mu rike shi mun yi aiki da shi wallahi Allah zai gyara mu Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim abin da ya gyara waccan duniyar ajiya shine zai gyara mu a yau sun yi karatu sun yi aiki alqira'atu wal amal haka suka yi amma mu yanzu mu jaradul qira'a ake yi amma mutum mahaddacin qur'ani shi da dan uwansa ana gaba ana hasada ana ƙarya ba a magana ana jifan juna da miyagun maganganu ba za ka bambance waye ne karatun waye mara karatun ba idan husuma ko duniya ta tashi to lokacin sahabai ba ka suka yi ba sun yi karatu duk inda qur'ani yake bukatar a tsaya suna tsayawa inda ake bukatar a tafi ana tafiya inda aka ce zauna suna sama he qur'ani ya gyara su gaba daya amma yanzu kawai mujarradin karatu ne ba ma yi kuma in karatu ne bil an bin ba'ura Allah ya ce ya baci ayoyinsa amma ya ki aiki da su Allah ya halakar da shi wa tul alayhi nabi alladhi atainahu ayatina Allah ce fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana minal gawin mun ba shi ayoyi in ji Allah amma yake aiki da su ya fice ya bar ƙur'anin ya bar ayoyi Allah ya ce muka sa shi dan ya zama kawansa shi dan ya zama abokinsa suka je suka halaka da shi dan gaba Allah ya tsare mu mu sani ƴan uwa Allah ta'ala yana cewa kazalika naqsu alayka min anba'i ma qad sabaq haka ne muke baka labarin irin al'ummatan da suka gabace ka wa qad atainaka min ladunna dhikra mun baka zikir ambato da gare mu shine alqur'ani sai Allah ce man a'rada anhu duk wanda ya kangare alkur'ani ya bijire masa ya kaurace masa fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra a kiyama zai dauki dukkan kayan nauyin sa khalidina fi zai dawwama cikin wannan hukuma wa sa'alahum yawmal qiyamati himla dukkan da ya dauka inji Allah yayi muni duk wanda ya kangare alkur'ani inji Allah zai dau dako a kiyama kuma dako mummunan dako wanda zai kai shi har zuwa ga wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu iko riko da alkur'ani da aiki da shi Allah ta'ala muna roƙonka ka amsa addu'o'inmu da muke yi ma da kuma irin abubuwan da suka dame mu Allah ke mana maganin su mahaifanmu da malamanmu na addini Allah jikan su Allah ya gafarta musu dukkan abin da ya dame mu mun kai karan zuwa ga Allah Allah ya mana maganin shi dukkan kuma alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ibada ta Ramadan da ta doso mu gana gada muna fatan Allah ya kai mu da imani Allah ya sa muna da rabo wajen wannan wata mai albarka mu tsinci kanmu a cikin wajen rayuwa da ibada kuma Allah ta'ala ya karba mana muna addu'a marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu yi wa addini hidima a duk inda suke Allah ta ya karba musu masu yi wa addinin mu zagon kasa a duk inda suke Allah ka yi mana maganin su Allah ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka yi musu riko da hannayen su ya Allah ka ba su ikon yin adalci mu kuma ka ba mu ikon musu biyayya cikin abin da bai saba bai saba ma ba ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ka hana mu tabewa ka hana mu ainihin asarar aiki Allah ta'ala ka karba mana abin da muke na ibada عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله